السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شهر رمضان سجن رمضان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يا لدي هدوء لثلاثة الشدة فليلي شيء لوقت جولاي miladiya dubu biyu sha biyar na sake dawo da mu gidan maulanmu ina ibrahim masu imam kaduna don ci gaba da gudanar da tafsiri wata ramadan sai tafsirin maulanmu sahibin sahibin kai wata tijaniya ina ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda aka samu gudanarwa kasan jagorancin bolon ƙarshen turai masu imam sannan da gabatar da karatu malam sanusi bello masara bolon shan turai masu imam sannan kama kuma za a rufe
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ إدري لنا هذا المهدري وامتعد به بنظرة تاجي لنا الزهد الحمد لله هنا نمشي أعيد هذا التفسير لما الشيخ إبراهيم رضي الله عنه من أشكال آية الله تبارك وتعالى yake magana cikin ni'matul ijadi wal imdad ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana shi ne mahalicin shi ne wanda ya halicce mu ya halicci iyayenmu da kakanninmu ya halicci waɗanda suka shuɗe kafin zuwanmu sannan ya gaya mana shi ya halitta wannan asalin nan ya shimfiɗa mana ita muke kakata mu zauna mu kwanta mu kishingida mu miƙe mu yi gini kuma mu noma sannan ya kawo sama ya gina ta ba a tokare ta da komai ba ga ta nan iya ganinka ba ta taɓa faɗowa ba sannan yake zubo mana ruwa daga sama mu samu kayan amfanin gona bayan mun ci kuma abin da muka rage dabbobin su ma su ci to sai Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana wanda ya muku haka ya halicce ku ya halicci iyayenku da kakanninku sannan ya ciyar da ku ya shayar da ku ya tufatar da ku iskar da kuke shaƙa ma shi ya ba ku bai kamata ku haɗa su da wani ba kar ku haɗa shi da abokin tarayya to wannan ubangiji tabaraka ta'ala farko ya gaya mana ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan Allah yana nuni zuwa ga ni'imar samarwa Allah shi ya samar da mu sannan Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da gaya mana allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا نعمة إمداد bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu to kuma sannan ya halice abin da zamu ci ya ba mu ko haka waɗannan nimomi ba shi ne daga Allah ne ta wasiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin ubangiji tabaraka ta'ala shi ya fitar da duk abin da zamu ci na daga nau'o'in ƴaƴan itatuwa domin ya zama arziki gare mu mu ci kuma ragowa mu ba dabbobin mu saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala shi kar mu hada shi da abokin tarayya ko gunki ko wani ƙato a cikin ibada a ajiya maulan mushe ibrahim radiyallahu ya gaya mana cewa mutum goma rudaddu ne shaitan ya rude su na farko wanda ya san allah shi ya halicce shi amma bai bauta masa ba na biyu wanda ya san allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai arzutawa amma bai natsu da allah ba na uku wanda ya san cewa duniya gusasshiya ce mai karewa ce amma kuma karkata zuwa gare ta sannan ya dogara da ita na hudu wanda ya san cewa magadansa makiyansa ne amma yake ta tara dukiya don ya bar musu ya kyale kansa bai gina kanshi ta hanyar bautan Allah da wannan dukiya ta shi ba na biyar wanda ya san cewa mutuwa za ta zo masa amma bai yi tanadi ba domin haduwa da ita na shida wanda ya sakankance cewa kabari wato masaukinsa ne in ya mutu amma bai raya kabarin nashi ba na bakwai wanda wato wanda ya sakankance cewa tsirani hanyar wucewarsa ce amma bai sauƙaƙa wa kansa nauyin da ya ɗauko ba ya ɗauko kaya ne nauyi amma kuma ya san cewa zai wuce tsirani wannan shi ma guda biyu na takwas wanda ya sakankance cewa wuta masaukin fajirai ne amma bai guje wa wutar ba shi ma wannan rugaɗe ne na tara wanda ya san cewa aljanna masaukin masoyan Allah ne tabaraka wa ta'ala amma kuma bai nemi aljanna ba na goma shi ne wanda ya san shedan makiyinsa ne amma kuma bai yaki shedan din ba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna ay shuraka kar mu hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani abun bauta gunki ne ko ƙato abdullahi bin abbas yana bayyana cewa la taqulu laula fulan la asabani kaza kar ku ce ba dan wani ba da abu kaza ya same ni wannan shi ma nau'i ne na shirki ko kuma walaula kalbuna yasihu ala albadi la turika mata'ana ba dan karanmu yana haushi ba a bakin kofa ai da an kwashe kayan mu da an sace mana kayan ai karan mu ne ce ce ya ce dukkan ku wani wannan du nau'i ne na shirka a shirku Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ce shirka da ake ji ala asali an kasa ta gida uku a shirkul jali babbar shirka wanda mai yi kafiri ne huwa ma alaihi mushrikuna min ibadatul awtani shine abin da mushrikai suka tafi a kansa na daga bautan gumaka ita ce Allah ke magana a nan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna alhali kun san cewa Allah shi ya halice ku ya halice iyayenku ya halice kakanninku ya halice kasai da sammai har abin da za ku ci kuna sane da wannan sannan ku je kuna bin wannan biye ko da kuda ba zai iya halitta to wannan shine shirkun jani wa shirkul kabi sai kuma shirka wanda take koyayya ko al'amalu lirriya'i shine yin aiki dan riya wasu mata dan ashi wannan shi ne Allah ke faɗi ولا تدعوا مع الله احدا wancan na farko fala ta ja'alu lillahi andada shirkun jami'i wala ta da'u ma Allah ahadan shine shirkun khabiyu wancan shirkun jami'i yana muqabala da musulunci wannan shirkun khabiyu yana muqabala da imani sai na karshe wanda shine shirkun akbar shine wanda yake faɗi a wala tushriku bihi shay'a wala tushriku bihi shay'a shine wato shirkun afa a yace wa shirkul afa huwa rubul matu wallahi tabaraka wa ta'ala shirki mafi koyuwa shine ganin abin da ba Allah ba tabaraka wa ta'ala inna Allah cewa Allah wa kala sab'atan ya wato ya sanya mala'iku bakwai من الملائكة daga mala'iku ala amalil abdi a wasu ayyukan bawa su ne muka fade su jiya sama ta daya akwai malakul gibati mala'ikan da in kana gulma in aikin ka yaje ba zai wuce ba sama ta biyu akwai malakul fakhr bil ibadati malaikan da in kana alfahari da ibada in ibada ka taji ba zai bari ta wuce ba sama ta uku akwai malakul takabbur ala nas malaikan da in kana mutane girman kai in ibada taji ba zai bari ta wuce ba sama ta hudu akwai malakul ujubi in kana jin kanka in ibada ka taji malaikan ba zai bari ta wuce ba sama ta biyar akwai malakul hasadi malaikan da in kana hasada ba zai bari ibada ka ta wuce ba sama ta shida akwai malakul rahmati mala'ikan da in baka tausayin mutane in kai aiki ba zai bari aiki ya wuce ba sama ta bakwai akwai malakul riyayi mala'ikan da in kana riya ba zai bari aikin ka ya wuce ba shi ne shi wace za a mila amalan in bawa ya aikata aiki yarfahu al mala'ikatu mala'iku za su dauki aiki ila sama'i duniya zuwa saman duniya fa yanzuruhu malakul sama'i duniya sai mala'ikan nan na sama ta daya sai duba aikin sai ce da su rubu hadal amali juyar da wannan aiki ala wajen sahibi a bisa fuskar mai shi fa inna huwa hasilun domin shi mahasabi aw samu ko kuma mai riya duk sama isaniya an an je sama ta biyu sai mala'ikan ya ce a juyar da aikin saboda mai aikin mutakabbir mai girman kai ne aw muzun ko mai jin kai ne aw hasilun ko mai hasada ne aw mura'in ko kuma mai riya aw dalibin sumatin ko kuma mai neman a ji shi yana so duniya ta ji shi ko duniya ta san me yake yi a fa za ta ja mana samawati idan ayyukan duka ya wuce sammai bakwai kullum baki daya yasiru ila Allah tabaraka ta'ala sai aikin ya sadu zuwa ga Allah madaukakin sarki fa yaqulu Allah tabaraka ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai ce illal insana cewa mutum akhfa ankum ya ɓoye gare ku ya ku mala'ikuna ma zihi abin da yake cikin cikin sanariya wa ana la yafa alai shay'un ni ko babu abin da zai koyi gare ni hadal al'amal wannan aiki da kuka kawo kuna gaggawa lan yasud bihi wajhi wanda ya aikata shi ba bai nufi zaki na shi ba sura ka ni ban karba ba rudu hadal amali ku juyar da wannan aiki a ala wajen sahibi a bisa fuskar mai shi fa innahu qasada bihi gairi wannan aiki ba ni aka rufa ba a maida masa wanda ya aikin dan shi ne biya shi haka Allah tabaraka ta'ala ya shirya sammai sammai Allah tabaraka ta'ala ya ambace da rasulullahi sannan ya aje annaba ciki kuma ya aje mala'iku a ciki sama ta daya Allah tabaraka ta'ala ya aje annabi Adam alaihi salam sama ta biyu Allah ya aje annabi Yahya da annabi Isa alaihi salam sama ta uku Allah ya aje annabi Yusuf alaihi salam sama ta hudu Allah ya ji annabi Idris alaihi salam sama ta biyar Allah ya ji annabi Harun alaihi salam sama ta shida Allah ya ji annabi Musa alaihi salam sama ta bakwai Allah ya ji annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam sannan ka waɗannan mala'iku kuma ya shishirya su ayyuka suna tafiya gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara su kar mu dauka haka kawai Allah ya bamu akwai masu kula da mu da kyau wani haza wannan hadisi hadisi ne na mu'az hadisi yana da tsawon mun so a karanto shi to amma babu dama saboda yana da tsawon imamu gazali ya kawo shi ya wulu ne sannan mai tafsirin rubul bayan shi ma ya kawo shi dogon hadisi ne kwarai da gaske yana da tsawo a bali haza shi kan shi sai sai sai na mu'az da zai kawo sai kuka da zai faɗi hadisi wani ne tambaye shi shi kai ne ka zauna da manzo Allah ya mu'az sallallahu alaihi wasallam Allah ko za ka ciye da ni wani abu da kaji daga wuri sai sai na mu'azza ya fashe da kuka bayan ya yi kuka ya kuka sai ke kaji kaji wata rana muna tare da shi ga shi ga shi ga gaya mun aikin da in na rike zan amfana in ba rike ba zan yi nadama zan yi kuka kaji kaji kaji shi ne ya ambato hadisin mai tsawo kwarai da gaske fali haza saboda haka a ruya aka rawaito an rasuli daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a annasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane a halka baki ne yansa halakakku ne illal mu'minina sai ne waɗanda suka yi imani wal mu'minuna su ma mu'minan halka duk sun halaka illal alimina sai waɗanda suka zama malamai a cikin su wal alimuna su ma malaman halka duk sun halaka illal amilina sai wanda suka yi aiki da ilimi wal amiluna su ma masu aikin da ilimi halka dukkan su halakakku ne illal mukhlisina sai waɗanda suka yi ikhlasi suka tsarkake aikin dan zatin Allah dama yan uwa wani tabaraka ta'ala ya halice mu ya gaya mana manufa halitta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يؤمنون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta ni to sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din ba bauta kawai ake ba a ai ikhlas an zatin Allah da bauta to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kowa ma halakakke ne sai dai mukhlisi wanda yake tsarkaka aikin da dan zatin Allah bayan da za mu ce ikhlasi kuma sai in ya san Allah ne dan sanin Allah shi ne sa ai abu kan shi amma in ba a san shi ba to za a yi aikin da'a ne dan aljanna ai aikin a gudu aikin ka dan tsoron wuta shi kuma yardar Allah ta ba aljanna dadi kushin Allah kuma ya huta zaki saboda ka wanda ya san Allah shi ne zai aiki dan zatin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mukhlisuna su ma mukhlisai ne fi hadarin suna cikin hadari babba a wa in kuntu idan kun kasance ya ku jama'ar kafirai da munafikai fi raibin a cikin shakka da kokonto min ma nazzalna daga abin da muka saukar ala abdina absabawa mu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wanda ya kira ila wahdaniyatillah ya zuwa ga kaɗaicin Allah tun da ya zo nuna abin da ke kawai a faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah har yana cewa a wani tabaraka ta'ala ya umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida ba mu amma kar da kafi Allah umirtu an uqatila an-nas ta shahadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah a wahdahu shi wa ibadatihi yana kira zuwa ga ibadar Allah wahdahu shi kadai sun bayyana sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayanai akan sallah azumi zakka hajji zumunci sadaka da sauransu tausayi kunya to shi kuma Allah tabaraka ta'ala a ta sai ihu bin hujjati da hujja ala tasdiqin nabi a bisa gaggata wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a sai Allah ya ce wa in kuntum fi raybe ka san alqur'an jabu har kullum wanda yake kusa da kai to a wurinka bai san duk abin da zai zo da shi ko mun kan abin da zaka karba saboda wannan kusanci ai dan uwana ne ai abokina ne ai yayana ne ai kanina ne ai sarkina ne ai yarena ne ai kabila ta ce ai makwabcina ne da sauransu wannan su ne hisaban in ba don wannan ba babu wanda ya isa mazalla ya ce kaza ya ce ta saboda ɗabi'un mazalla sallallahu alaihi wasallam sun ce ka duk wani mai kira ya zuwa ga Allah bayan sa daga annabawa da manzanni da waliyai da sirrai duk hasken da ne biyu har suka zama yake sallama kuma da shi ne wanda ya zama cikakke wanda yake kira zuwa ga Allah to amma abin mamaki har ya kira wani shi banda wannan hijabin na kusanci ba abin da zai hana shi to shi ne shi ya zo ya bayyana Allah ya ce Allah makaici ne shi kada ne a bauta masa a kadaita shi shi kuma Allah sai ya ce to wannan bawa ni na turo shi manzona ne masoyina ne sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin amma idan kun kasance cikin shakka da kokonto a fi shakkin a cikin shakka min ma nazzalna daga abin da muka saukar ala abdina muka bawan mu allazi huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annahu min indillahi cewa wannan sako na alqur'ani da wannan wahayi da ke sauko masa da waɗannan bayanai da suka daga wurinsa ba ku yarda cewa min indillahi ne daga Allah ba to fatu bi suratin min mislihi in dai ku yarda abin da ke faɗi Allah bane ya faɗi to kuma ku zo da sura kwatankwacin irin ayoyin da yake kawo kuma kwatankwacin irin surar da yake kawo amma kar ku satar shi ba ba shirme ku kawo da cikin balaga da fasaha sannan a ji Allah a ji manzon Allah sannan a shi abubuwa na umarni masu kyau a ji hani wanda yake hani ga abin da wato bai dace ba duk a ji wannan a ciki wannan Allah tabaraka ta'ala ya yi shi ne ta hajja bil qur'ani ya yi shi ne ta hajji da wannan alqur'ani shi ne ce musu fatu bi suratin min mithlihi zo koda da sura ɗaya ne ka san kwacin alqur'ani atu bi suratin ai ku zo da sura مثل القرآن فتوقف القرآن في البلاغة أشكم بلاغة ووصل النظم لكم كان آي والإخبار عن الغيب لكم بعد العباد دقا غيب ku zo da alƙur'anin da zai dinga faɗin abin da bai faru ba ko kuma abin da ya faru wanda ba wanda ya sani ku zo ku faɗi shi a cikin naku alkur'ani in za ku iya in dai kun ce na shi ba daga Allah bane cewa shi ke tsarawa to kuma ku tsara naku ku zo da shi mu shi wa asar suratin wato mafi gajartar sura suratul kautsar ita ce inna hadaina kal kautsar talaba ayatin ayoyi uku ne a cikinta wa du'u shuhada'akum wa sannan ko ku kira mataimakanku alihatukum wato abubuwan bautanku allati ta'buduna wanda kuke bauta mata istaghimu bin ku nemi taimakon su su taimaka muku da fasaha da balaga da dukkan nau'i na taimako akan ku kawo sura ɗaya ko da ina a ina ka sauka ba bakara ba ba ali imran ba ba nisa ba ba ma'ida ba a ina da ina aya uku kawai ku kira gumaka da mataimaka da dukkan masu fasaha na duniya da mutum da aljan su taimake ku zo da aya uku in dai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba daga Allah bane to kuma ku kawo na ku shi in ji Allah ne tabaraka wa ta'ala a istainu bi ku nemi taimako da su min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya fi anna muhammadan a cikin cewa annabi muhammadu qalahu yana faɗin waɗannan surori ne na alqur'ani min inda nafsihi daga zuciyarsa kawai ke kagowa ya faɗa ba daga Allah ba fa'alu zalika ku aikata wannan fa innakum arabun domin da kuma ai larabawa ne shi ba larabe ne kuma larabawa ne ku kawo irin lashin ne فقهاء كوكما زبطاها لمثله كتن كتنسا تهدى أولا وإذا تبارك وتعالى يا مسو واتو تهدي كتونا بتو بالقرآن دار القرآن يسير بتو قل يا مسو يا رسول الله لئن اجتمعت الإنس دامت دا الجن دامت على ذا ستارو والجن دا الجن على أن يأتوا أبصاره بمثل هذا القرآن فقتن كتن القرآن لا يأتون بمثله باطل zuwa da tamkarsa walau kana ba'du li ba'din zahira ko da sashen zai kace maka sashi da balaga da fasaha ko da haddahun da ashin su suwari sannan Allah tabaraka ta'ala ya rubuta haddi da surori guda goma yace da su fatu da ashin suwarin mislihi muftariyat ku zo da surori guda goma misalin na alqur'ani wanda ku kuka kago tunda kun ce shi ya kago nashi to kuma ku zo da naku wanda kuka kago a gwada mu gani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin nashi duk gaban jiki sai sun motsa sai ka ji abin yana shiga cikin ramin gashi kunne zai ji hanci zai ji ido zai ji baki zai ji hannu zai ji kafa za ta ji farji zai ji cinya za ta ji kafa za komai sai ya ji saboda maganar Allah amma wanda ya karambani ya zo da wani abu irin wannan na manzon Allah sallallahu alaihi to matar sa ma tana cikin uwar daki da take ta fashe da dariya ita wannan zakar ki yayi nan so da abun bai yi tsari ba to shine ba Allah tabaraka ta'ala ya mutu tahaddi yace fatu da ake da suwarin muslimi mukariyatu to zo da ko da sura goma ne irin na alkur'ani wanda ku kuka kago da kanku ku ta haddahu sannan ya rubuta shi da suratin wahida da yake to kun ga in ba za ku iya zuwa da surori goma ba ku zo da sura guda ɗaya kadra inna adaina kal kautsar ko da gwargwadon inna adaina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar kawai ku zo da wannan fa'ajazu sai suka kasa an zalika daga yin haka العرب لا ربا ما بلاغة دارت بلاغته وفصاحة وفصاحته لم يتعرضوا لمباراة النبي صلى الله عليه وسلم بسي بسكتوا domin ku tona fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan duk fasaha balare da suka zo sai kuwa shi ba wanda yake karambani sai to bismillah babu sai itiyani musul qur'ani a cikin zuwa da kwatankwacin alkur'ani ma ta sadda da haza babu wanda ya karambani ya bujuro domin ya zo da wata aya ko sura illa musayi musul kazzabu sai dai musailama wannan makarfi wanda muka ba ku labarin za jiya a hiran shi ma a ƙarshen rayuwar manzon da sallallahu alaihi wasallam shekara ta goma sha ɗaya zuwa sha biyu ya zo da wannan fa nasakahu Allah sai Allah ishari shi hatta ataji albazin har ya zo da waɗansu lafuzza كأن المتكلم بهاليك بعربي kai ka ce mai faɗin waɗannan ayoyi ko surori ba balarabe ba saboda shirman ya yawa duk mutumin da ya ji irin ayoyin mutai da mafi kaza zai ɗauka babari ne ya ji larabci ya ƙara za a ɗauka ba balarabi ba ne saboda abun ba fasaha a ciki kwata-kwata ya ce yuhaki yana kwaikwayon suratul kautari wa inna ina kal kautar fa salli li rabbikal har inna shani aka wala tar sai ya ce unzila alayhi misluha eh ni ma an so kan mun da kautarin ta aka ce fadi miji ya ce inna ina kal jawahir fa salli li rabbika wajahir wai wai ya ce mu ne muka bata alkhairi mai yawa haka Allah ya ga mu zalla ai mu muka bata alkhairi mai yawa kai sallah da ubangiji ta ka soke abin layyarka shi a matsayinka shi ne mai yankakken baya shi kuma sai ce ai ina daina kan jawai ai mu ne muka ba ka gwalagwalai fa salli ga rabbika kai sallah ga ubangijin ka jahiri wai ka bayyana murya a wata ruwayar kuma yana cewa wai ina daina kan aqad fa salli ga rabbika wazlat inna shani aka huwa al-ablat wai ai mu ne muka baka hankaka to na kai sallah ga ubangiji da ka rika yin zalaka ka rika tsakale a wurin sallah din kai inda sha da kawai Allah cewa mace yake shine mai ido da kaga ba ka to duk ina irin waɗannan abubuwa haka yi ta kawo su dai wanda yake na abin dariya so yake ayyi munasabatin bainal zawahir wa salat so yake wai ina dangantaka tsakanin gwalagwalai da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ce masa fasalli li rabbika wanha shi kuma yi fasalli li rabbika wa ina dainaka ina dainaka aljawahir shi an ce masa ina dainaka kauka to sai kawo wai a mu ne muka baka gwalagwalai sai shi wace ko ina alaka na dangantaka tsakanin gwalagwalai da sallah aljawahir gwalagwalai shi wani abu ne min zinatul duniya daga kawar duniya هذا بعيد wannan ya yi nisa min ina da ina karkautar daga fadin Allah aini ne muka ba ta alkhairi mai yawa alkhairi mai yawa suna cewa dautayi ko tafi na alkautar malaman ka fito dai da tafi na alkautaran da ma ko ne ai alkhairu kafir shi ne alkhairi mai yawa ne fasalli da rabbika kai sallah ga ubangijinka wani har ka soke abin da kirka na'am karanto mana
فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب wato shi musailama
وهم سيلمة الكذاب shi musailama ke kazzabu لعنة الله عليه Allah ya lance shi أحد المتنبئين yana daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabta الكذابين makaryata وهم قليل من ثلاثين sun kusa mutum talatin wanda suka yi da'awar annabta bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بين الرجال tsakanin والنساء maza da mata وقد ارتد كثير من العرب kai hakika da yawa cikin laraba sun yarda عند وفاة النبي lokacin wafatin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati suka yi kaman ai shi kenan yanzu ai shi kenan annabi baya nan kawai shi kenan suka yarda suka ce sun koma addinin su na da
فأسد وقد فان kamar wato kabilar asali daga dafan بسبب كل حد الأسدي saboda wani shaitani wani shi kuma ya tun asali ya ce shi ma annabi ne haka da suka bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka bar Ulaiha ita ne sun samu sabon annabi
وارتدت سندته sannan kinda su kuma sun yarda ومن يليها da ƙauyukan da suke baibaye da ita بسبب الأشعاث saboda wani shaitani ash'asu dan kai بالألفية alkindi shi ma ce shi ma annabi ne sai jama'a su suka kyala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kabe shi وارتدت مذهب sannan mu ji su ma sun yarda ومن يليها da ƙauyukan da suke kewaye da ita بسبب الأسود العنف saboda azwajul ansi wanda muka faɗi din nan jiya wanda ya kashe gwamnan manzala sallallahu alaihi wasallam a Yaman ya auri matarsa labarin ka manzala yana cikin jinya na wafat har ga mai ga abin da azwajul yake manzala shi a samu ne kokari ne gaba da gaba da shi a samu jari ne ya kashe shi dan jari ne sosai ko kuma a samu wanda zai iya yaudararsa ko ta yaya a kashe shi to da aka je matarsa matar a shahar bazana da ya kwace ita ba ta koma cikin addinin ba amma tana nuna mai kama ana tare da ta ji labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo a kai sai sai ce to gaskiya ya riga ya sa ba a tare shi kwarai da gaske abinda za a yi ku fasa bayan gidan ni zan fito da makamai in ajiye muku in kawo fitilan ajiye in kun zo kawai sai ku kasa da musulmi suka zo suka biyo ta bayan gida suka ga rami ga makamai ga fitila suka ɗauka suka shigo suka shigo har ɗakinsa masu gane su ba sani aka danne shi aka yanka aka yanka yi wani irin kakari mai ƙarfi har sai da masu gadi a waje suka jiyo shi suka garbe suka sau bakin goba sai masu sai maza ta fito bakin goba lafiya mun ga annabi kamar yana tafiya ba wani abu ne wahayi ake mishi ku je abin ku kan ba komai shi kenan suka jiya sai na aka gama da shi sai da asuba aka kira sallah suka gashi ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan suka gane ashe abu ya faru na'am وارتد السليمي sannan su ne kuma sun yarda بسبب الخداعة saboda fuja'atu wani ne shi ma واسمه إياس sunansa iyasu بن عبد الله dan abdullahi بن أبيان dan abdiyalila sunan shi وارتد shi wannan sai na bakar sai ya saka kona shi kona shi aka yi aka daddaure shi aka haɗa wuta aka jefa shi na'am وارتدت بنو سبيل sannan bari da yin kuma sun yarda بسبب الفجاج saboda su jawo بنت الحارث yar harisu التبليدي har ta gani biya ita baturiya ce a cikin laraba baturiya laraba
وارتدت بنو حنيفة sannan bari hanifa da kuma sun yarda بسبب مسيلمة saboda wannan musailamar shekani makarishin مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر بعد تمجده وربي يحق الحق يمكن جده ولو سألوا الآيات تذلله فقد جد في تأكيد دعوى وجوده ولكن ربي غالب كل فيلك وهو ذابة قد زادها الله كيده وسابقى منافع الخلائق na'am ta ترتقي ce na'am
نعم زينب shi الكرجان musailama din nan makayyaci ne حاول sai كونه rabi ya ce ya yi kokari ya ga ya kasance شريكا wanki shi ya lahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarin annabta ما حدث kai musailama ya tsantsan cika baki shi ke ورتي amma ubangiji na شق الحق yana tabbatar da gaskiya duk inda take يتم جده kuma yana bata kishiyar gaskiya ولو ساء نور الحق ko da ku an ka zandi ma abota zindiƙanci sa'an nan haƙi sun bata hasken gaskiya da bakin su ko da zindiƙai sun yawo sun bata gaskiya da baki shi ba Allah sai ya tabbatar da ita da su قد جد hakika musulma ya yi kokari في تأكيد a cikin دعواه tabbatar da da'awarsa ta ƙarya جوده kai matuƙar kokari ولكن sai ربي dai cewa ubangiji na غالب marin jayi ne كل فيلك duk wani sadauki Allah yana iya rinta shi وهو ذابة shi musulma kun babban zaci قد زادها hakika Allah الله ya tafiyar da kaidinsa وتسعى منافع amma abin da zai amfana da halitta sai kan wanzu ترتقي tana ta ce gaba kullum in ka ji Muhammadu Rasulullah kullum Mm.
واسمه sunan shi أبو ثمامة Abu Sumama ta sunan shi مسيلمة بن الحبيب musulma da dan Habibu al-Yamani لعنة الله عليه Allah ya la'ance shi والملائكة mala'iku ma su la'ance shi والناس mu أجمعين ma mutane tun mu la'ance shi
كتب إلى رسول الله صلى الله mara kunya ya rubuto wasiƙa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هكذا نصها barkan je da yake من مسيلمة رسول الله wai daga musailama manzon Allah لا محمد رسول ya zuwa ga Muhammadu manzon Allah سلام عليك aminci ya tabbata gare ka أما بعد amma ba da bayan nan فإني أتلفت بالأمر معك ka sani cewa ba a cikin lamarin nan na annabta ba na yin karaka da kai ni ma fa Allah ya aiko ka kana da labari kuwa فإن لنا نصف الأرض to saboda haka rabin ƙasa namu ne والقريش نصف الأرض Quraishawa kuma su ɗauki rabi لكن قريشا sai dai cewa Quraishawa na san su أمر يعتدون mutane ne masu danniya ولما قرأ lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasiƙa الكتاب نعم فقال للرسول sai ya kalli waɗanda aka aiko su biyu اللذان waɗanda قتلان aka aiko mishi su فما تقولان sai manzon Allah ya ce ku da aka aiko ku me za ku ce akan wannan rubutun قال sai suka ce يقول كما a قال hai mu ma muna kan abin da yake kai ai yadda ya faɗa din nan mu ma mu sai da masa rasulullahi
فقال رسول sai الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أما والله amma wallahi kun gai na rantsi da Allah لولا أن الرسل ba dan ƴan aike لا ba تقتل a kashe su ba لكرمت wallahi da na sa an sa ta kogi an cire yau
ثم أمر بكتابة sannan sai manzo Allah الجواب ya ce a ɗauko ta wada da alƙalami a rubuta amsa a ba su هكذا الصحابة barka je da manzo Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم tun anan an sha bamba wawa na shi ba ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai من محمد رسول الله daga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إلى مسيلمة da الكذاب zuwa ga musailama makarici السلام على من اتبع الهدى ba amince ya tabbata gare ka ba amince ya tabbata ga duk wanda ya rushe ka أما بعد amma ba da bayan nan إن الأرض ka لله sani cewa ƙasa ba ta ka bace ba ta bace balle maraba ka ce ka ɗauki rabi na ɗauki rabi a ƙasa na Allah يورثها من ne yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayan والعاقبة للمتقين kyakkyawan ƙarshe ta tabbata ga masu tsoron Allah ذلك في أواخر السنة wannan ya faru a ƙarshen shekara ta shaɗa عشرة للهجرة bayan hijira وقد اتبعه بنو حنيفة Banu Hanifa hakika sun bi shi وكانت عدتهم yawan su ya kai أربعين ألف مقاتل mutum dubu arba'in sojoji sai ya sata sojoji kusan dubu arba'in shi yasa a yakin an yi barna an kashe mutum kusan ya kai fiye da dubu goma ko dubu fiye da haka sabon manzana kuma an kashe mutum ya kai kusan ɗari biyar ko ɗari shida a nan ne aka aka rasa hadisan alkurani da yawa dalilin ma da yasa sai na umar yayi ba sai na abakar shawara ya kamata a tara alkurani so da yakin nan ma sai da ma an yi asara hadisai da yawa sun yi shahada a wajen na'am
ولكن خالد بن الوليد sai ne cewa Khalid ibn al-Walid رضي الله عنه Allah ya kara wa Khalid yadda
عزمه sai da ya tarwatsa su حتى دخلوا إلى مكان da ya dinga bin su yana kara sai da ya kai su ya hada su da wani wato wani lambu يسمى حديقة الموت ana kiran wurin lambu mutuwa
وأجلت بنو da حنيفة suka ga bala'i bala'i suka haura cikin lambu akwai ganuwa da koba sai suka kulla koba من فوقهم سوريا kuma hajji annabi ma ba shi ma eh ya samu sai ta ce ya rani ya wuri to من فوقهم سورها saman wato akwai ganuwa فألقوا الصحابة البراء sai sai bara'u da ma'aji ya ce me zai hana ku daga ni ku shifa ni in fada ni kadai عليهم in fada cikin sun ci gaba da yaki sai sabai suka dauke shi aka jefa shi kuwa ni ta yaki sai da ta kai ya buɗe kofa da kai حتى فتح الباب sai ne buɗe kofa ودخلوا sannan musulmi suka shiga الحديقة suka shiga wannan lambu حتى خلصوا إلى aka مسلم dinga taron su har sai da aka yi gaba da gaba da musulama فتقدم إليه وعشيه aka ce aka ce to yaya ba wahayi sai wahashi ya ɗauko mashin nan nashi ya zo ya same shi فرماه ya harbe shi da da mashin بحربته ya jefe shi da wannan mashin nashi فأصابه sai ya same shi kuwa فقتله shi kenan sai ya huda shi har sai da mashi ya kullu ta bayan shi.
وقال to sannan sai abu dujana kuma ya taso da takobi shi kuma ya hau shi ya dinga taran shi sannan suka daure shi a cikin itacen rini Hmm.
وقال sai ce قتلت خير الناس shi wahashi بالجاهلية ya ce na kashe fiyayyen mutane lokacin ina cikin kafirci وقتلت شر الناس yau kuma بالإسلام gashi na kashe mafi munin mutane suna cikin musulunci na kashe hamza ina kafirci yau na kashe musulma ina musulmi
وكانت وقعة اليمامة wato yakin yamama ya kasance في سنة اثنتي عشرة shekara ta goma sha biyu ابتدعها في سنة an إثنتي fara ta tun shekara ta sha ɗaya bayan hijira والفراغ منها amma ba a gama ta ba في سنة sai اثنتي sai a عشرة shekara ta goma sha biyu Allahu Akbar.
wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولما قدمت وفود بني حنيفة lokacin da aka gama yaƙi aka tattaro mutanen musailama mutanen banu hanifa على السجين aka kawo su gaban sayyidina Abubakar رضي الله عنه radiyallahu anhu amirul قال mu'minin قال له sai ya kalle su ce musu اسمعونا شيئا ku من zo القرآن ku zo ku gaya mana wani abu daga cikin Qur'anin mu sai dama mu ji me yake gaya muku ne? har kuka ji shi ku matso ku gaya mana ne Qur'anin nashi shi kuma na فقالوا sai suka ce أو تأتينا يا خليفة رسول الله ai amirul mu'minin abun ba kyau wallahi abun ba kyau amma in muka karanta ba za a yi mana afuwa dan in ka ji abin to sai mun roki afuwa yace ba komai فقال لا بد من ذلك yace ba komai za a yi muku afuwa ku faɗa in فقالوا sai suka ce قد كان يقول yana cewa يا يا جبرك بنت بنت بنت عين wai ya ya jidda ubinci jidda ai ya kin kwaɗi ya kin kwaɗi ya ƴar kwaɗi biyu wai ba a yi ne wani
لكم تنكيل kai kwaɗo kuna da tsafta
لما أتت اليمين za ku shiga ruwa ba ku fasa ruwan ba ولا الشراب حمل kuma اليمين ku ba ku hana a sha ruwa ba فهذه المعي za ga kanki a cikin ruwa وضربت اليمين amma bindin ke na cikin tabo wai shi ne wahayi da kan ci kawai to ويقول انزل علينا sannan yana cewa wa- تسجيل wai lokacin da aka saukar da alamtar kai sai ce unzila alayya misluha ni ma an saukar mun da irin ta الدين والدين da aka ce karanta shi wai alhilu malhilu giwa me ce ce giwa وما أدراك ما الدين me ya sanar da kan ya ke kira giwa يكون له مسيح giwa yana da bunji ga shiri وخرطوم da طويل hanci dogo وإن ذلك في ترك ربنا wai kaga wannan giwa din nan daga cikin halittar ubangiji mu kankanwa ce ba ويقول wai wahayi ke shi ke ya kai sannan yana faɗi kuma تنزل عليه سورة الزاريات wai lokacin da aka saukar da wazariya ce ce unzila alayhi mislaha ni ma na saukar mun da irin ta aka ce faɗi mu ji والزاريات زرعا wai wazariya ta Allah ya yi rantsuwa da masu shuka zar'a shuka والحاسدات Allah ya yi rantsuwa da masu girbi girbi والكائنات أهنا Allah ya yi rantsuwa da masu niƙa niƙa
والكائنات فردا wai Allah Allah ya rantsuwa da masu gurasa waina waina
والناجمات نقوى Allah ya rantsa da masu noma. Noma! Kaga wani ai, wani wanda zai da wannan ko ɗan kama ne kawai. To na ya hauka ne. Tun daga noma zuwa girbi, zuwa nika, zuwa zuwa zuwa waina, sannan kuma har da masu noma ma Allah ya rantsa da su. To, ويقول أنزل عليه سورة الكوثر sannan da aka saukar da ina da na karkasar shi ma unzila alaihi musulma.
إنا أتيناك الأقعد wai mu muka ba muka saukan maka muka baka hankaka فصل لربك kai sallah ga ubangijinka ka rika yin zalaka ka rika yin kakale a kan lafiya إن شأنك هو الأبناء domin makiyinka shine ne ido daya shi ne nan ka kare فقال sai السجين sai na bakar ya ce musu ويحكم ma kai can ku wallahi أين كان يذهب wai ina hankalin ku yake ya za ku je ku bi wannan sakarcin banza yanzu wannan duk wahayi yanzu wannan zai kama da irin wahayin manzon sallallahu alaihi wasallam wanda in ana mai wahayi ba mai iya daga hannun shi da mutane da aljanu za su taru ba za su iya daga hannun annabi ba in ana mai wahayi saboda nauyi
إن هذا الكلام sai sai kaga wannan magana لم يخرج من الله ba daga Allah yake wannan kauka ne to saboda haka magana ta gari yanzu shi Ibrahim ya ce waktara al-amrikiyuna wato mutanen Amerika sun yi hayan wahidan wani mutum daya ya alamu da arabiyyata ya iya larabci profeso ne a larabci an yasna alahum an yas- an yasna an yasna fatiha da misali suka ce da Allah ya ce kira musu irin fatiha eh suka ce je musu irin fatiha saboda ana cewa alqur'ani ba za a yi irin shi ba fata kallama bi alfazi sai wannan professor ya yi maganganu da wasu irin lafuzza kullu man sami'aha duk wanda ya saurare ta la yazunnu anna al-mutakallim mutakallima bi hadha arabiyyun ba zai yi zaton wanda ya maganan nan balarabi bane yaqulu wai sai ce bismi rabbil akwani wala wala alhamdulillah bismi rabbil akwani da sunan ubangijin kasantattu badalan wai ya musanya ni wai wai wai min- min alhamdulillah rabbil alamin wai wannan shine wato a fatan kwatin alhamdulillah rabbil alamin bismi rabbil akwani arrahmanir rahim abin da yake da sunan ubangijin kasantattu mai rahama mai jin kai wai wurin iyaka na abu sai ce wai lakal ibadatu wa iyaka nasta'in sai ce wa bikal musta'an shi wannan wanda su turan amerika suka haya suka biya shi kuɗi wai ibada ta kashi sannan a da kai ake neman taimako taraka taraka allahu ka duba fa sun farko ma ya bar ismul jalala ba ismul jalala a ciki bismi rabbil akwani maimakon alhamdulillah rabbil alamin sai ce bismi rabbil akwani arrahmanir rahim ya bar ismul jalala allazi huwa la yustagna an wanda ba a wadatuwa da shi fi zikrillahi tabaraka wa ta'ala a cikin ambaton Allah mai girma da daukaka qala sai ce bismi rabbil akwani da sunan ubangijin kasantattu wa tarakal alamina sannan ya bar alamina mahallin tauhidi din nan wa qala al akwani yace kasantattu shi wai shi to bari ka ji al akwani wannan al akwani din nan jam'u kauni jam'i ne na kauni kasantattu wa laysa fil lughati al arabiyyati al kalimatu al fusha jam'u al akwani a cikin tsohon larabci a cikin luggan larabawa tsohuwa wadda ake yin ta tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take cikin da fasaha a wannan lokacin babu akawan babu yace wata inna ma hiya kalimatun mudathatun kalma ce sabuwa wadda aka kage ta daga baya kala sai ya ce lakal ibadatu wai ibada ta kace badalan min iyyaka na abudu ya musanya iyyaka na abudu ya maida wa lakal ibada wa huwa yaqulu wai da aka yi magana kace ah to kai ai ita fata ba haka take ba yaya kai kuma naka wani iyyaka wai sai ce innahu yaqtasu yahtasiru iyyaka na abudu wa iyyaka na sa'i wai ai ina yin abin ne a takaice kajuwa wai ina yin abin ne a takaice iyyaka na abudu ba wai wa lakal ibadatu wa iyyaka nasta'in wa lakal musta'an dan kai magana zai ce wai wai wai yana ta kaitawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in arba'u kalimatin kalmomi hudu ne wa lakal ibadatu wa lakal musta'an al musta'an abin taimako ja'alahu masalan ya sanya shi masdari تعلمون كون سني أن هذا شيء ولا ممسوك الكلام أبي شاهد ورزنشيني بعيد يعني مثال الفاتحة كفاتحة فإن لم تفعلوا لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa in lam taf'alu idan ba za ku iya zuwa da sura goma ba kun kasa na ce ku zo da sura ɗaya kun kasa na ce ku zo ko da da ina ina kalkautar kun kasa to ma ina sani walan taf'alu har abada ko da aljanu da mutane da gumakanku da mataimaka za su taimake ku har abada ba za ku biya ba fa in lam tab'alu ma zikira in ba ba ku aikata abin da aka ambata ba li ajalukum dan gajiyawar ku wa lan tab'alu ai har abada ba za ku iya aikatawa ba lan tab'alu abadan ba za ku iya kawo sura guda ba har abada fattaku to kuma da ku tsoro bil imani billahi kun imani da Allah fattakun nara ku tsoraci wuta da wannan imani allati wannan da take hukuduha wato kiraranta itatuwanta Allah su ne mutane wato alkufar wal munafiki ne wal hijaratu da kuma duwatsu asnamun su ne kuma kan da aka bauta musu su ma biyan wutan ko iddat an tanade su kuyi'at ai an shirya su da kafirai da kafirai yu'azzabuna za a azabtar da su biha da ita jumlatan baki daya وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bashirin lazina amanu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kai wa waɗanda suka yi imani wato albishir ai akhbirhum ka ba su labari allazina amanu waɗanda suka yi imani sadaqu billahi suka gaskata Allah wa annas salihati suka yi kyawawan ayyuka min al-furud na daga farallai wa nawafil da na hulfuri anna lahum cewa ya tabbata gare su da anna lahum cewa yana gare su jannati wato aljanna hadaika gonaki za ta ashjari ma'abocin wato itatuwa ko bishiyoyi wa masakin da gidaje tagrimin tata wato al'anharu ainihin ƙoramu ta jiri tana gudana min tata daga ƙarƙashinta tata ashjariya karkashin itatuwan ta uku turiya daga tangunta al'anharu akwai koramu al'iyaru wato ruwa fiha a cikinta al'iyaru ruwa ta tadaffaku tana ta kulkulowa fil jannati a cikin aljanna bila hududin babu iyaka wala alatin ko babu famfo babu hai wato ba kamar na duniya ba ba wai an jono su bane daga huluri aka kawo shi wai sai a Allah tabaraka ta'ala ya ce a wannan ruwa yana gudana ne ba tare da iyaka ba ba tare da wato ala ba ma'anan ala kamar pipe na famfo ko kuma ko tanki ko bohol da ake yi ko wani abu makamancin wannan bal ba dai tajiri wannan ruwa tana gudana ma'a sukani tare da mazauna cikin aljanna kai su a hataju duk yadda suke bukata ila ya zuwa gare ta kullama ruziku duka da Allah aka arzuta su minaha daga abincin aljanna ko kuma daga wannan ruwa kuɗini aka ciyar da su min tilkal jannati daga wannan aljanna min samaratin daga 'ya'yan itatuwa rizqan abinci ko arziki qalu zai ce hadha allazi yuzikina wannan abu da aka arzuta mu aka ciyar da mu min qablu wannan shi aka wato aka ciyar da mu min qablu kamun wannan kama a ce ɗazu na kawo musu abinci ne su ai wannan shi aka kawo mana ɗazu saboda abincin aljanna ya yi ko a yanzu idan mutum yana yawo a duniya ka shiga irin babban hotel din nan akwai abincin da an kawo aka zaka kawo za ka ta iri ke ne ko ba iri ke bane to da haka idan aka kawo sai mu ce ai wannan shi aka kawo mana ɗazu wa usulihi ai ji'u bi rizqi aka zo an zo musu wato da abinci mutashabihan ne kama da juna wa lahum fiha a za a ba su a cikin aljanna azwajin mateku min alhuri daga ƴan matan aljanna wa gairiha da kuma da suka zo da su tun daga duniya warada ya zo anna aqalla rijalin jannati nisa'an cewa talakan dan aljanna wanda ya ji ɗan aljanna ƙarancin mata a aljanna inda hu samaniya da ala da tsirin shi ne wanda yake da zaurawa dubu takwas shi ne talaka zai da mata da yawa wannan wa arba'ata ala da zikirin kuma yake da ƴan mata dubu hudu wanda aka haura yake da hurul ilmi guda ɗari wannan talaka ne a aljanna mudaharatu matan nan tsarkaka ne min alhaidi ba sa haila wa kullu qadarin da dukkan kazanta babu wani abu a cikin su yake wari ba kashi ba fitsari ba warin baki ba wani warin wani abu a cikin su komai nasu tsafta ne wahum fiha khaliduna sannan su yan aljanna za su dawwama cikin ta wahum su khaliduna dawwamammu ne fiha a cikin aljanna ma yake suna tabbatattu fiha abadan a cikin ta har abada la yuhlauna ba za a karar da su ba za a kashe su ba za a matar da su ba wala yakhruj wala yukhrajuna ko ba za a fitar da su daga cikin aljanna ba ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samad wa kun mujibal lana wa inna hadu ya barru ya mikru ya ayyul muraji ajal يا من لا له شر كلا ولا ولد أجب بيننا وبين الشر أبدا يا من لا شفيع وقتا ولا ميت الذي يجازي بكل خير وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فبش يوم بخير الخلق ظلمه ولا يناله نصر ولا حسد المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسد السلام kamar yadda muka faɗi wannan aya يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون tana nuni ne zuwa ga ni'ima samuwa Allah yana gaya mana cewa ba wani ya samar da mu ba shi ya samar da mu to sannan faɗin da ya cewa shi ne wanda ya halicci ƙasa Allah zai ja'ala da kula da firashan wasu sama bina'an wa an zara min sama ima'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم shi kuma wannan ne mafi injadi wancan injadi ne Allah ya faɗi yadda ya halishe mu nan kuma ya faɗi yadda yake shi ya dawo sai ce to halata da amin lillahi anjadan wanda ba zai iya halittar ku ba da ku da iyayenku da kakanninku da matanku da yayanku ba zai iya gina ƙasa irin wannan da na gina muku ba sannan ba zai iya shimfiɗa muku sama ba a saman ku ba ta faɗo ba kuma in damuna ta yi zuwa muku da ruwa sannan abin da kuka ci wanda ya lalace in kun shuka ya fito ku ci ku ba dabbobi to wanda ba zai yi muku wannan ba kar ku haɗa ni da shi shi yasa ake tsoro idan mutum bai ba Allah ba ranar alkiyama Allah sai da kai ya ya ce maka bawa na wani ni ne na halicce ka na halicci babanka na halicci kakanka na halicci adam da hawawu ni ne na halicci ƙasar da kake takawa kake yin gini har kake da gidaje da yawa har kake da gonaki ni ne na halicci ƙasar da kake noma kake takawa kake zama kake kwanciya kake barci a kanta ni ne na halicci saman nan wanda sai maka rumfa kake zubo da ruwa sannan ni ne na tsara maka dukkan waɗannan abuwa har da za mu shakar numfashi to kai kuma me kai mu a duniya ga yamu me ba wani su wala ka shi yasa ake zuwa kai a bauta a nan wannan shirka ɗin nan guda kullum da kiyaye shirkun jahilun wanda take muƙabala da islam shirkun khabirun wanda take muƙabala da imani shirkun afa wanda take muƙabala da makamun iman shi ne muka faɗi jiya takobin da za a yaƙi shirkun shari'a suna da sulhun shari'a shari'a da ita ne za ka fita daga cikin sahun masu bautar gunki kwata-kwata wanda zai bin shari'a ko ba ya shiga wutan masu bautar gunki za ta amma shirka na riya shi kuma takobin da za a yaƙi shi ne sai hudari kai yawan jike salati ga Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan shirkun abba shirka mafi koyuwa shi ne da mukamala da mukamala isa shi kuma takobin da za a yaƙe shi da shi shi ne sankula hakikati takobin hakika mukamala isa wato shi ne takobin sanin allah saboda allah ya ba mu sa mu dage da yin makwarai da gaske allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan shirka na farko ba na ta jaru lillahi hamdada wannan shirka na biyu na riya wala ta duma Allah ya hada wannan shirka na uku shirkun afa wala tushriku bihi shay'a wa haka yake al-islam wal iman wal ihsan العبادة والعبودية والعبودة الخدمة والقربة والوصلة الإشر واللب واللب اللب هذا أمر الشريعة الشريعة والطريقة والحقيقة الله اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد بن الفاتح العظيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه الجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين